abin da ya zo game da yin haƙuri nuna juriya idan musiba ta samu mutum abin da ya zama game da haƙuri da nuna juriya idan musiba ta samu mutum ubaidullah ta bin hadi ya karbo daga imam malik ya karbo daga bishar zuhuri ya karbo daga sayyid ibn musayyabi ya karbo daga abi huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce bayan da za a ce ‘ya'ya uku sun mutu ga wani daga cikin musulmi ya nuna haƙuri akan mutuwar tasu a ce wuta ta taɓa shi bayan da za a ce wuta ta taɓa shi matuƙar dai ya nuna haƙuri bisa mutuwar wato ta masa ɗin jawabin na fayi ne shi yasa aka yi masa nasaba la ya mutu sun ba warware rantsuwa ba cewa ya bi ta kan sirati ya wuce inda Allah ya yi rantsuwa wa in minkum illa wariduha ba wani a cikin ku sai ko fa ya bi ta kan wuta ya wuce Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik da karbo daga Muhammad ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazm ya karbo daga mahaifinsa Abu Bakar ibn Amr ibn Hazm ya karbo daga Abin Nari Sulami cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce ba da za a yi a samu wani daga cikin musulmi a ce 'ya'yansa uku sun mutu ba ya hata siban ya yi haƙuri a kan mutuwar tasu sai ko 'ya'yan nan nasa uku da suka mutu ya yi haƙuri a kan mutuwarsu sun zamo karkuwa ce gare shi daga wuta sai wata mace ta ce wato wadda take wajen manzan Allah a san da ya faɗi wannan maganar sallallahu alaihi wasallama da ya rasar in mutum biyu ne ma in ƙa'yan biyu ne suka mutu shi uban ya nuna haƙuri shi ma dai zai samu wannan ladan a ce za su garkuwa gare shi daga wuta manzo Allah ce kwarai ko biyun nema ko biyun nema wani lati man hadisi ya kama daga imam malik bari ya isa masa daga abi abil hubabi sayyid ibn yasarif ya kama daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mummuni bai gushewa ana samun sa da musiba a game da ƴaƴansa da waɗanda suke daura da shi ɗan uwansa har ya koma ga Allah alhali ba wani zunubi a gare shi domin duk wannan musibar da ta same shi ta kankare ta duk zunuba matattarin haƙuri wato babi matattari a game da nuna haƙuri da juriya idan musiba ta samu mutum a wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik a ya karbo daga rahman ibn qasim da muhammad ibn abi bakari jawabin da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-musibatu bi cewa an samu musulmi da aka ɗauke ni daga cikinsu ya zamo ba sa gani na wanda wannan babban musiba ce to lalle haka ɗin ya ba su haƙuri a cikin duk wata musiba da ta same su duk wata musiba da za ta samu musulmi ba ta kai kamar a ce yau din nan shi baya ganin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama da annabi a duniyan nan yake ana ganin sa duk wanda ya je wajensa amma yanzu ya zamo ba a ganin sa in ba kuma bayan Allah wanda Allah ya nufa da su gan shi ba in ba wanda Allah ya nufa su gan shi ba shi ne yadda Yusuf da Fani yake faɗa ma musibna bi mislihi wal baraya lan yusabu wa hakahu musallahu to wata musiba da ta same mu bai ta kai kamar da aka ɗauke annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu ba halitta gaba daya ba a same su da kamar haka ba tun da ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ba wani babu kuma wani abu da za a iya kwatanta shi da shi sallallahu alaihi wasallam ubaidullah ta bin hadisi ya kabo daga imam malik ya kabo daga rabi'a sabri abi abdurrahmani ya kabo daga ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zama munkadi saboda rabi'atu ra'ayi bai ga ummu salama ba rabi'atu ra'ayi imam malami imam malik a wannan hadisin ga ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai an ruwaito shi wato hadisin wanda yake mutasili mata a nan sallallahu alaihi sama an na to cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wanda duk wata musiba ta same shi ya faɗi yadda Allah ya umarce shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya ubangiji ka bani lada a musiban nan tawa ka mayar min da abin da ya fi daga gare ta to inda ya haka lalle ko Allah zai aika haka gare shi zai ba shi ladan kuma zai mayar masa da abin da ya fi wannan ummu salama ta ce yayin da aka karɓi ran miji na abu sama sai na faɗi wannan sannan kuma na haɗin na cewa to yanzu ma wa zan samu wanda za a ce ya fi abu salama an ce za ka samu wanda abin fiye da ka rasa to ita tana tunanin wa za ta samu fiye da mijin nan nata da ka rasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ikonsa ya ba ta manzansa fa sallallahu alaihi wasallam fa tazo wajaha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik shi ya karbo daga Ibn Sa'id ya karbo daga Qasim ibn Muhammad a Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq ya ce wata mata ta ta mutu sai Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya zo yana min ta'aziyya biha a game da mutuwar matan nan ta ba yace lamarin da sha'anin an yi wani malami masanin fikihu masani kwarai mai ibada mai kokari a cikin banu isra'ila yana da mace ya kasance wato yana ganin kyanta kwarai ta shiga ransa kwarai muhibban yana son ta kwarai sai matan nan tasa ta mutu yi bakin ciki akan mutuwata bakin ciki mai tsanani ya gamu da damuwa kwarai akan rada matan nan har da a ƙarshe dai sai ya kaɗai ta a wani ɗaki ya ce maka kowa ya shigo ya rufe ko ɗakin ga kan ya ce ba a san maganin kowa ya tsari daga mutane ba wanda yake shiga wajensa wata mace ta sami labarinsa sai ta zo masa take a fara masa ina da wata bukata fa a zuwa gare shi wadda ina so in tambaye shi ne a da wannan matsala ce ta faru nake so in tambaye shi ba abin da zai wadatar min a cikin wannan bukata ta wasu ko a ce na yi bakana da shi ni da shi mutane suka tafi masu zuwa wajensa kowa zo ya tafi tun da yake bude kofa a ta nizinci kofar mai nan malamin ta ce ai dole ni sai na gan shi ba masu hakuri sai hakuri amma ni sai na gan shi sai mai wani mutum ya ce da shi da malamin nan akwai mamaci a nan malam akwai mamaci a nan ta zo ta ki tafiya kowa zo ya tafi ka ce ba za ka bude ba kowa in ya zo yana a tafi a baya ta ce ba makawa tana nan yan sai ta ganka kai da ita a ranar an tattafiya ka tana son ta tambaye ka ta ce illa mu shafa ta ita ba ta da manufa sai ko ta ganka kai da ita gaji mutane sun tafi amma ita ta ki yadda ta rabu da kofar ɗakinka sai ya ce izanu da ta kyale ta ta shigo ya ce ya yadda ita ta shiga sai ta shiga gare shi sai ta ce da shi na zo ma ne in tambaye ka a game da wani lamari sai malamin nan ya ce wani lamari ne ke zo ki tambaya a kai ta ce arsu bin jarisi lihalin na ari karfan ado na ari kamar sarka ta ado daga wata makociya ta na zama na amfani da sannan ma ba da aro ga wani ma aka daɗe haka sannan su makotan nan da na aro sarkan nan a wajensu sai suka aiko min cewa wai mai musu da kayansu daidai ne mai musu kuwa ni na daɗe faɗin amfani da shi kuma a ce wai mai musu sai malamin ya ce kwarai kuwa wallahi na rantse miki da Allah ai shi ya fi kamata ma sai ta ce ya sarkana ta daɗe a hannuna ta zauna a waje na zamani mai tsawo sai malamin ya ce ai wannan zaliki haɗin a haƙuli rabbiki iyahu ilaihi shi ya fi kamata ma a ce kin mayan musu tunda sun ara sun baki ya daɗe a hannunki to da suka nema me zai hana an take ki mayan musu ni a aro fihi zamanan tunda sun yadda sun baki aransa zamani mai tsawo sai matan nan ta ce to aiko Allah jikan malam kai ma matan nan da Allah ya karɓi ranta aro ce Allah ya baka kuma gashi an batta a hannunka ka dade da ita yanzu ka yi bakin ciki bisa abinda Allah ya baka aransa sun ma'azawo minka sannan daga baya karfe daga hannun alhali shi ya fi cancanta da shi fiye da kai tun da bai wasace shi ya halicce ta sai nan malamin ya gane abin da yake ciki cewa wannan bakin ciki da yake ta yi kuskure ne Allah ya amfane shi da bayanin matan nan shi ya sa sau da yawa an ji magana daga inda ma ba a zaci za ta fito ba sai a ji magana mai amfani daga inda ba a zaci za ta fito ba abin da ya zo a cikin taba kare a ce za a tona kabari a ɗebo wani abu dace abin da aka san ana yi a daule kabari to kuma yanzu ya zamo mun shiga wani zamani mummuna da camfa-camfa ko wato tsafe-tsafe suka yawa sai a fasa kabarin ma da nufin a ɗauki wani bari na jikin mamaci da za a yi wani tsafi da shi ya zubin lafiya ubaidullah ya ce amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin rijali shine muhammad ibn abdurrahmani ya karbo daga mahaifinsa ita ce amrata yar abdurrahmani cewa shi muhammad ibn abdurrahman ya ji mahaifiyar nan tasa tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci masu hatto na kabari sisa namiji ko bace yana nufin da bashar gubur masu tona kabari don su saci wani abu a cikin kabarin wato wannan fassarar an ce maganar imam malik ce amma ibn abdullah ya ce duk malamai sun tafi akan wannan fassarar da imam malik ke ga wannan hadisi to wanda sani lati min hadisi ya karbo daga imam malik cewa labari ya isa masa cewa aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana cewa a karya kashin musulmi bayan wafatinsa bayan ya mutu kamar a kare ne yana nan da rai tana nufin dangane da zunubi dangane da zunubi da taba jikin mamaci da taba jikin mai rai ɗaya ne a wajen laifi ɗaya ne a wajen zunubi shi yasa malamai da yawa wato suka tafi akan cewa ba daidai bane kenan a taɓa mamacin ala kulli hali inda dai an in yana da rai ya halatta a taɓa shi ai bai halatta a taɓa shi ba to in ya mutu mako ai kana ma kenan malikawa da ke cewa ya a ce mutum gagawa ta mutum a gabansa shi kuma yunwa ta kama shi ya zama in bai ci abinci ba mutuwa zai to me nassin da aka kawo a mudawwana shine cewa bai halatta bai ce zai taɓa nan ta mutum don ya rayu to ko mace ya mutu shi din amma malikawa suka ce wasu hiha aka lugo ayar amma wasu malaman daga malikawa sun ce a ai duk da cewa mataccen nan yana da alfarma to amma alfarman mai rai tafi shi yasa in ya san in ya ci daga gawan nan zai rayu da azabar zai rayu to ya ci din ya rayu saboda larura ce saboda larura ce to ko malamai musamman a wannan zamanin yake akan ɗauki wani bangare na jikin mamaci a sa a jikin mai rai idan ya zama wannan gabar ta mai ran ta lalata shi mamacin a ce ta fuskar ilimin likita gabar ta sa za ta iya yi ka mai rai to me hukuncin wannan to su malaman suka ce to ai kiyasi su wannan kenan alfarman mai rai ta fi daga alfarman mamaci ko da yake dai kowannen su yana da alfarma to amma kiyaye rayuwar mai rai ta fi daga kiyaye alfarmar shi mamacin tunda shi wannan maganar rayuwa ce wannan ko maganar mutunci ce an faɗi cewa shari'a ta musulunci ta zo da a kula da wasu abu da biyar ko shida abu na farko addini wanda shi ke gaba duk abin da za a yi don a kula da addini wajibi ne a ko zai bashi zuwa a ranar shi yasa aka shar'anta yaki da kafirai wanda an san a yakin nan ta yi a rasa rai to amma saboda kula da addini shi ke kan gaba bayan kula da addini sai kula da mai kula da rai kula da rai shi ke bin kula da addini bayan kula da rai kuma sai kula da hankali bayan kula da hankali sai kula da dangantaka a kiyaye dangantaka yadda za a ce wani dan wani ne wanda dan a kiyaye dangantakan nan ne aka haramta zina tunda in an bari a yi zina ba gane wannan dan wani bane sai abin ya zamo a rasa mata dan wane ne da sannan bayan kiyaye dangantaka sai kiyaye dukiya da kuma mutunci kiyaye dukiya da kiyaye mutunci matsayin su ɗaya ne aka ce wa'annan yadda suka zo haka suke a jere warattiban walta'adifan musawiya irin alal mali ta kun muwafiya yanda mai baraki so da yake faɗa yadda aka mace su a biyar dinnan a jere haka suke matsayin su na farko addini sannan rai sannan hankali sannan dangantaka sannan kuma dukiya da mutunci da dukiya da mutunci su matsayin su da yanzu shi wannan mataccen taɓa kashinsa magana ce ta mutunci tunda dai taɓa kashin ba zai sa ya jira daɗi ba ba zai sa ya mutu ba ba zai ya riga ya mutu dama ba kuma da ɗin zai ji ba amma dai magana ce ta mutunci a kula da mutuncinsa a kula da mutuncin danginsa da suke raye ka a zuwa na yi wa mutum gori ma cewa yau baban kama da aka cire wa kafa bayan ya mutu ko abin da ya kama da haka to amma tun da an ce to ai kula da rai game yake da kula da mutuncin sai a ce kenan an tabbatar in an ciri gaba aka sa ta mamacin aka sa a shi mai ran za ta yi amfani ya halatta idan shi mamacin kafin ya mutu ya yi izini ko ko waliyansa a yanzu sun yi izini amma wasu ba zaman suka ce a'a sun san ba halatta akwai wani malami da aka yi malami babba a ilimai da yawa masani ne na hadisi kwarai masani ne na fikihu ko da yake da kansa yana cewa ai shi sanin sa a fikihu gaskiya ji kai ba ya sanin hadisi dai ko tafsiri ko abin nan ana ce da shi sai dai abdullahi gumari wato ya wafati nan da kamar shekara ma bai dade ma da wafati ba kamar shekara ishirin da wafatinsa ko ishirin da ɗaya don ya daɗe a duniya kwarai malami ne kwarai wanda yana cikin manyan malamai suka tsaya lamarin addini ba wani abu na zamani ko na duniya da ya nemi ya ja hankalin su yayi da tafai da yawa yana da fatoyi da yawa sai da Abdullahi Umar to yake cewa shi gaskiya maganar a taɓa mamacin nan yana ganin dai haramun ala kulli halin ba daidai ne a ce za a taɓa ba na cikin fatoyinsa da ya tafi a kai kuma ya kawo hujjojinsa a kai dogaye kamar yadda ya kawo hujjojin wanda suka ce suna gani a iya tabawa shi yasa matsala ce dai da yake kenan a iya cewa akwai sabani a tsakanin malamai akwai sabani a tsakanin malamai akwai wanda suke gani kamar shi wannan sai da abdul umari din cewa ba daidai ba ne din a taba ala kulli hali amma akwai wasu malaman da suke ganin a tun daga ma wannan nassin ne yana nan kutarsa yana nan a mutasar a ƙarshen babin janaza wannan su a jamu jawazi akan jilin murdari wasu biha akaluhu ayra tunda an ce akwai dana a masabar imam malik wanda yake an inganta ta cewa ai ya halatta din shi wannan mai rai ya ci daga gawar mamacin nan in ya zamo in ba haka ba ba shi da hanyar fita to ai kana ma a ce kenan dan an taba wani gaba tasa dan a tada wani mai rai ai ba laifi kenan to ke sa dai magana ce ta sabanin malam to shi ma bisa asalin kamar shi yadda wannan malamin ya tafi sai zama ai ba daidai ba ne domin don kula da alfarmashi mamacin ne amma an dubo cewa to ta yi ai ta wannan bincikowar a iya gano wani abu da zai iya sawa a iya magance irin wannan ga masu rai a baya to sai a ce ai larura a koyaushe a duba hakkin masu ran ai ya fi daga hakkin mamacin kowannen su yana da hakki masu rai suna da nasu hakokin mamacin yana da nasu hakokin to amma kula da hakkin mai rai ya fi daga kula da hakkin mamacin kenan in an dubo haka sai a ce eh to ba laifi ne da kyakkyawan manufa ne kai ya zamo ba mafita sai an yi irin wannan to ba laifi kenan an dubo haka to matattarin bayani a game da sallar gawa ko abin da ya shafi gawawwaki wani latarin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shamim da urwata ya karbo daga abba da abdullahi zubairi wato dan amminsa da abdullahi da urwatu duk 'ya'yan zubairu ne da abdullahi cikin ƴaƴansa akwai abbas urwatu cikin ƴaƴansa akwai sham to shi shi shamu din malami ma malik sai ya karba hadisin wajen dan amminsa shine abbas dan wan ubansa cewa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallama eh ta ba shi labarin cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin arewa fati alhali ya jingina ga kirjin ga kirjinta ta karkatar da ji zuwa gare shi yana cewa ya ubangiji kai gafara gare ni ka ji kaina ka rufkar da ni da jama'a madaukakiya malamai ke cewa wanda yake yazo a sashen hadisai ba wani annabi da aka karɓi ransa sai ba shi zabi sai an ba shi zabi a karɓi ran nasa ko wato a kyale shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an ba shi zabin shine yake fata cewa shi ya zabu ya rufu da jama'a madaukakiya hayya ruhu fa hatara a alara teken lau a ranar baka'a kanar baka'u yadda sai bai suna hake fada Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam zaki in yana so a kyale shi za a kyale shi amma in ya zaɓi a karɓar nasa to za a karɓa fara alara teken amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓi ya rusu da jama'a madaukakiya lau a ranar baka'a da manzon Allah ya nufi wanzuwa a duniya kanar baka'u da sai wanzu da sai wanzuwa tasa ta samu wa huwa hayyu huwa hayyun fi qabrihi bi hayati kullu hayyin min hada hukki ilahu to wai la ta amana hadisi ya karbar daga Imam Malik labari ya isar masa cewa Aisha ta ce Nazala sallallahu alaihi wasallam ta ce ba wani annabi da za a karɓi ransa sai an ba shi zaki ta ce sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya ubangiji ni dai na zafi jama'a madaukakiya sai na tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a dauran sa na tabbata cewa tafiya zai wato hadisin ya zo a nan abu wadda daga balagatu Imam Malik amma hadisin ya zo da isnadi cikakke wajen Buhari da Muslim Buhari da Muslim sun rawaito shi da isnadi cikakke daga wato Abdurrahman Sadin daga mahaifinsa daga uwarsa daga Aisha to wadda min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa kasa umara ya ce masala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce hakika ɗaya uku idan ya mutu maka'adahu ana nuna masa mazauninsa ko a aljanna ko a wuta sakin safiya din maraice kullum sau biyu sai an na masa yana kabarin nan to kullum sau biyu sai an nuna masa mazauninsa idan ya ɗan aljanna ne to za a nuna masa mazauninsa a cikin ƴan aljanna sai kuma ɗan wuta ne za a nuna masa mazauninsa a cikin ƴan wuta za a ringa faɗa masa nan ne fa inda za ka ka zauna har abada ila na kiyamati haka za a yi ta nuna ma har zuwa lokacin da Allah zai tashe ka ranar alkiyama wato ila nan mai ma'anar fi kamar ce fi yau mil kiyamati kamar nan lai zama an kuma ila yau mil kiyamati ila ta kan zo da ma'anar fi ko to kuma da lata min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga adis zinadi ya karbo daga araju ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato ne na cikin hadisai hasin da hudu da suka zo a muwadda da wannan isnadin kuma a kusa da shi ma za a samu hadisai wajen guda hudu duk da isnadin nan shi yasa a nan a cikin hamsin da hudu an samu wajen guda biyar a wannan babu duk sun zo da wannan isnadin amma dukkan an abi zinadi an al'arabi an abi hurairata anna rasulullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ga kidan jikin mutum ba makawa kasa za ta ci sai ko kashin da yake bayansa daga gashi ne aka halicce shi daga gare shi kuma za a sake hawar da mutum lokacin da aka nufi tashin mutum shi yasa yana cikin abu guda takwas da ake su ba sa darewa samaniyatun hukumul baka ya ummuha min alhalfi wal baqi natihi yazab fa arshun wa kursiyyun wa daru wa jinnatu wa ajbun wa arwahun kazallau wal kalam yadda jala'in suyudi ya wake su samaniyatu abu takwas hukumar baka ya ummuha cewa suna nan ya gama waɗannan takwas sun ba na za a yi su su kare duk da cewa dai fararru ne halittar su aka yi to amma kuma ba sa fata karewa da ubangiji sanu wata ala ce kullum man ala ya ko kullu shay'in halifun to sai ba da sai wannan ani ne amma an za a yi ta hasisinsa wa kullu shay'in halikun kad hassasu umumahu fata zub lima kan lahasu yadda mai kasa tauhid yake fada to shi ne jalaluddin suyuti ya fita wa'annan guda takwas kun yace fa arshu akwai arshi wa kursiyu akwai kursi wa naru akwai wa jannatu akwai aljanna wa wato wa lauhu da kuma wato shi ajuzan wa arwahu da kuma rawuka kazan lauhu haka nan lauhul mahfuz wal kalam da kalamul qudrati wa ajibu wa arwahu wa arwahu wa ajibu wa arwahu kazan lauhu wal kalam to wannan ta mai hadisi ya karbar daga Imam Malik ya karbar daga Ibn Shafi'i ya karbar daga Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik al-Ansari cewa ya ba Ibn Shafi'i labarin cewa mahaifinsa kabar da malikin ya kasance yana ba da barin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dahil dai rabin mu ne tsuntsu ne da ake rataya yake zuwa ya rataya wato ya hau kafishe aljanna har sai Allah ya dawo da ran nan zuwa jikinsa ranar aljinsar da zai tashe shi wato ubaidullah ya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin zinadi shi ya karbo daga rajo ya karbo daga abi huraira sai abin zala sallallahu alaihi wasallam kal ya ce ubangi tabaraka wa ta'ala ya ce idan ba wa ai so gamuwa da ni to ni ma zan so gamuwa da shi wanda duk yake son komawa ga Allah to Allah ma yana maraba da zuwansa wajen Allah amma idan bawa na zama ba son gamuwa da ni to ni ma sai in ki gamuwa da shi sai ya zama in ki gamuwa da shi sai yasa bawa ko yaushe ya zama a halin son komawa ga Allah wani hali ya zama yana nuna son komawa ga Allah ya zama yana tanadin wannan dan da ba mutum yake so shi yake sawa ya tanadin sa abinda mutum yake so shi yake sawa ya tanadin sa abinda baya so sai a ga bai tsaya ya yi tanadin sa ba saboda ba so yake ba Wai da lata bin hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga abu zinadi shi kuma daga abdurrahman ibn abu musul aran shi kuma daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kala ya ce wani mutum ya ce shi mutumin da yake bai taba aikata kyakkyawan aiki ba da dai tun da Allah ya halice shi bai taba wani aiki kyakkyawa ba sai ce da yalinsa ya ce da mutan gidansa cewa shi dinnan in Allah ya sa ya mutu yadda yake so a yi da shi kawai a kona shi ne dusar na a ɗebi tokar bayan an gama konewa sarai duk ya koma toka a sheke rabin tokar filbari a tudu rabin tokar a kuyi a wata ruwa da alle a lillulla ko dai wai zai samu ya kubuta daga azabar Allah shi azabar Allah yake ta shayi shi yasa yake har ai masa wannan din ma fa wallahi ya rantse da Allah la in qadara Allahu alaihi wallahi in Allah ya kama shi in Allah ya kama shi to ba makawa zai masa azaba azabar da ba zai yi ta ba daga cikin halitta yayin da mutumin nan ya mutu sai iyalin nasa suka aikata yadda ya umarce su da shi suka kona shi zamo toka aka ɗau tokar rabi aka ce kogi aka sheke ta rabi kuma aka sheke ta a tudu ubangiji ya umarci tudun ya gama tara baki ɗayan tokan mutumin nan ubangiji ya umarci kogi shi ma ya tara baki ɗaya dokan mutumin nan sai aka tashi mutum a matsayi da shi gaban Allah sai yaya kuma sun makala sannan ubangiji ya ce da shi kai me yasa kace ai ma wannan me yasa kai wannan umarni naka sai bawan Allah nan ya ce ya ubangiji ni gaskiya tsoron ka ne tsoron ka nake da shi yasa nace ai mun haka ka san haka da yake fa gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya gafarta masa sai Allah ya gafarta masa wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abu zinai ya karbo daga abu ba abdurrahman ibn muhammad al-aran shi kuma daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wani abu haihuwa ana haihuwarsa ne bisa tsari na Allah bisa tsarin musulunci duk abin haihuwa ana haihuwarsa ne bisa musulunci amma a ƙarshe iyayensa su za su sa ya koma yau ba yahude ko su koma ba da sare a wata waya da karin aure mai sani ko su sa ya koma ba maguji ma'ana tarbiyya ita take ɗata mutum amma asali ko uwa an yi shi madaidaici ne yanda yake ya zo a qur'ani ma fitrat rahil lati fadaran nas alaiha fitrat allah halitta ce ta Allah wannan addini halitta ce tsari ne na Allah subhanahu wata'ala wanda yake ya sa mutane a kai duk wani abu mutum an halitta shi ne bisa a shirye yake ba musulunci amma tarbiyya ita ce take kawo cikas a wannan babu wato wannan jinsin umda ne a cikin lalle tarbiyya kenan a cikin rayuwar daidaiwan mutane da rayuwar al'umma muhimmiya ce tarbiyya ita take kawo komai al'ummar da ta ci gaba ta ci gaba ne don kyakkyawar tarbiyya kamar yadda wata al'umma da ta lalace ta lalace ne don mummunan tarbiyya in al'umma ta samu kanta a wani hali mara kyau to ta bincike yadda take tarbi take tafi da tarbiyya matasan da ta binciki yadda take tafi da tarbiyyar matasan da kamar da ake haihuwa farra kuma daga takuwa wadda take gaba ɗaya kunnuwanta suna nan daidai wa daida kunnan ta yana nan daidai a gani a cikin ta wadda take a yankakken kunne taguwa mai cikakken kunne ta haifi ya ya za ga ya ba za ga ta mai cikakken kunne ba kalu sabai suka ce ya rasulallahi muna so mu labari game da wanda Allah ya sa ya mutu tun yana karami to an ce ana haihuwar mutane bisa addini to ashe wanda ya mutu yana karami bai riga ya balaga ba yana karami kwarai to wannan sai a ce kenan shi kai tsaye dan aljanna ne inda dai shi bai riga tarbiyyar ta bata shi ba balle har a ce ya ko ba yahude ko ba maguje ko ba nasare ko wani abu daban to manzo Allah ya ce Allah shi ne masani da abin da za su aikata inda sun girma to wannan wato matsala ce da yake an samu sabani da yawa tsakanin malamai saboda zayin hadisin ne kama mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin abin da aka hukunta za su yi sun girma akan wannan za a yi musu hisabi ko akan wannan za su yi wajen Allah in ya zama da rubuta kamar sun girma ma a yi za su ci gaba da addini za a ce kenan za su game da kyakkyawan sakamako wajen Allah in kuma an rubuta cewa a inda sun girma ma za su bauɗe daga addini za su game da mummunan sakamako to wasu suka ce eh zahirin hadisin nan haka abin yake wasu suka ce a ai duk wanda yake ya mutu bai riga balaga ba ai shi kenan zani yanke da cewa dan aljanna ne zani yanke da cewa ai wannan dan aljanna ne akwai wanda suka ce kuma a ai bayan mutuwa ya sa lokacin da aka tada halitta za a yi tsari za a nuna masa gaskiya za a nuna masa ƙarya a ce wanne ya zaɓa a kan nan ne za a yi masa hisabi akan abin da ya zaɓa to akwai zantuka da yawa na malamai akan wanda ya mutu yana karami menene hukuncin to wanda kuma da aka ce wanda ya mutu yana karami ya haɗa ƴaƴan kafirai wato ba ƴaƴan wanda yake musulmi ba a sabanin ma daman kamar ya kafu ne akan ƴaƴan kafirai ƴaƴan waɗanda suke kafirai amma zamo sun mutu tun suna ƙanana ƴaƴan nan sun mutu suna ƙanana to wa da sani an malik ula ta hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abu zinadi ya karbo daga arad ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu mun ya wuce da kabarin wani mutum ya ringa cewa ina ma shi ne a kabar ya ringa cewa ina ma shi ne a kabar wato don tsananin rigima rigima ta yi rigima an rasa kai an rasa shi mafita sai zama mutum ma ya ringa bore ina ma a ce shi ma ya riga ya mutu ya je kabari ya huta da duk wannan rigima ba da sani an malik ubaidullah ce amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga Muhammad ibn Amr ibn Halal al-Tabili ya karbo daga Ma'abn Ka'ab ibn Malik ya karbo daga Abi Kata da Tabn Rizqi ya kasance yuhaddisu yana fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo an wuce shi da wata gawa wata janaza manzo Allah yace shi ya huta kuma shi ma an huta daga gare shi wato ko dai shi kansa ya huta ko kuma an huta daga gare shi kalu sabai suka ce da shi ya rasulallahi wane ne wanda ya huta waye wanda aka huta daga gare shi sai manzo Allah ya ce bawa wanda yake mummuni in ya mutu to ya huta daga wahalar duniya duniya gaba ɗaya cike take da wahalhalu wa azaha wa ta duniya ta duniya ya koma ga rahamar Allah bawa ko wanda yake lalatacce mabannaci shi kuma in ya mutu bayan Allah sun huta daga gare shi da garuruwan Allah da bishiyoyi da sauran dabbobi domin bannan da yake tana jawo raguwa ne ga waɗannan bayi suna raguwa kullum da bannan mai bannan garuruwa suna raguwa kullum da bannan mai bannan bishiyoyi suna raguwa kullum da bannan mai bannan dabbobi suna raguwa kullum da bannan mai bannan wa da sani ubaidullah tarin hadisi ya kaba daga malik ya kaba daga abin nari shine bararra umar ibn ubaidullah ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo munkadi a wannan ruwaya munkadi ne amma ya zo mutasili ta hanyoyi da yawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da usmanul mazmuni mutu aka so aka wuce daga gawarsa zahabta wa lam talabbas min hadi shay'in usman ka bar duniyar nan ba ta da ka tudanya da wani abu ba daga gare ta yana shaida wa Usmanu mazunin cewa Usman ka bar duniya ba tare da ka cuɗanye da wani abu bane daga duniya ba ka shiga wata ima ta duniya ba. Wani latamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga alkaba ta bin abi alkaba ta wato Usmanu mazunin to masoyi ne na manzo kwarai da ya sa manzala shi ya ayyana ma inda za a binne shi kuma ya ce ku binne shi anan in ya so duk wanda ya mutu nawa sai in kawo shi wajen wannan dan uwa nawa ku binne shi sai zama duk wato iyalin annabi duk wanda ya wafati wajen kusa da kabarin usmanu mazunin maza Allah ke sawa a kai a binne Ubaidullah ta ya wato ya min hadisi ya yace maliku ya min hadisi daga alkamatar ne abi alkamata ya karbo daga mahaifinsa cewa ita ta ce na ji aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa manzala ya tsaya ya tashi wata dare wata dare ya sa tufafin ya fita tsakar dare ta ce sai na umarci ku yanga ta ita ce barira da tuba ubu cewa ta bin sallallahu alaihi wasallam ko lafiya wannan fita ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakar dare sai ta barira ko ta bi manzon Allah manzo Allah ya ta tafiya har sai da ya je makabartar mutan Madina ita ce bakiya ya tsaya a farko farkon yanda Allah ya tafi ya tsaya sannan kuma ya dawo yana tau yana juyowa zai dawo sai Madina sai manzo ta dawo gida ta bani labari da abin da ya afko da manzo Allah ya dawo ban ce masa komai ba sai da gari ya waye sannan na ambata masa cewa je da daddare ka tashi ka je makabartar bakiya me ya kawo haka sai manzan Allah ya ce an aike ni ne zuwa waɗanda suke binnannu a baƙi a daf musu addu'a na je ne in musu addu'a a ce addu'a din shi ya fi ta yi kuma ya zamo a ina nufin sallah wato shi usalle din ta ya zamo hakika ce lugawiya ko hakika shari'a in an dauke da musu hakika lugawiya dai sai a ce addu'a tunda ma'anar salatu a lugga addu'a nan dauka kuma sa hakika shari'a sai a ce sallar da aka sani ana yi wa gawa ana yi wa matacce to ubaidullah jami'in hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abu huraira ya ce ku gaggawa kai gawawakin ku makabarta kan ku ce za ku tsaya kuna wani abu ku gaggawa a kai domin ko da ya zama mutumin kirki ne to ya zama kenan alheri ne za ku yi maza ku kai shi ga alherin ko ko sharri ne in ya zama ba mutumin kirki ba ya zama sharri ne da za ku ajiye daga kawo da ku hadisin yadda yake ya zo a nan wato akwai magana da yawa game da istinadinsa wato daga game da istinadinsa to kuma ya zo dai ta fuskoki da yawa ingantattu daga ruwa buhari da muslim to cikin alhamdulillah wato shi ibn abubuwar da yake cewa su malamai suka ce abinda ake nufi a yi maza a shirya mamaci a kai shi ba wai ana nufin za a tafi kai shi a ringa sauri ba a'a ba wannan ake fi ba amma wasu suka ce abinda ake nufi in za a tafi kai shi din a yi sauri a ringa sauri wajen kai gawa gabari shi yasa haka wasu suka fassara hadisi sai wace magana ce eh eh eh a shi mai asalin ai koyaushe ta ba'iyanci ta rai ce rai shi ne wanda ya kula shi yasa wanda ransa ba shi ne ba zuciyarsa ba ce ta tsaya ai da yin bannar ai ba ruwansa inna fi jasadi murgatan idza la hafsala hal jasad wa idza fasada fasada shi yasa tambayar tana ji ga ita zuciya a zuciyar ita da ta yi umarni shine muhimmi a ciki tunda shi wancan ba cikin sa shi yasa cewa wannan gabarsa ce ai kawai kaba an ara ne kuma ai ba mamaki duk da cewa an cire gaba tasa an sa a jikin wani shi kuma Allah ya masa ce da wannan din da irin wannan ya zamo waccan din ta koma kamar hoto ce kamar hoto ce amma ta san tana nan aha tunda ai ba mamaki ma ai shuka akan kabari ba a sani ba ya zamo har daga kabarin kasar ta wannan shukar ta tsotsa a abin nan a ciki eh shi yasa ai duk wannan mai yiwuwa ne ma dai ai cewa abin da aka yi da gabar wannan ba shi ba shi bane abin duba ga dangane da shi mai asalin gaba to to dan Umar ya ruwaito Allah ya kare da gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam